أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو من cikin wato karatun muqaddima ta أضواء البيان تا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي muna safha ta sha shida muna kusan wato ƙarshen wannan safha ne muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu za mu gabata Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a wajen wa misali fikirin zarfin makani ƙaunuhu ta'ala ko ba haka ba to kafin mu je zuwa ga wannan malam ya yi magana akan alhafu shine shafewa na cikin larabci za ka gane akwai kalmomin da ake shafewa imam suyuti a cikin al'ifkan fi ulumin ƙura'an ya yi babin akan al'itnabu wal ijazu ko a shafe kalima ɗaya ko biyu ko jumloli ma masu yawa cikin ƙistoshi zaka ƙura'an yana yanke maganganu masu yawa suna da yawa in ka ta ƙaddara su ma ba san ko littafi nawa za ka yi ba ina fata ana fahimtar ta labarin cikin suratu yusuf da yake cewa fa an sahu shaitanu dhikra rabbih fa labitha fi sijni bid'a sinin abinda ya faru a cikin asirikin nan bid'a sinin mai yawa ko ba haka ba ana nan ana nan wa qala al malik inni ara sab'a baqaratin siban ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه فأرسله الملك فذهب وأخبر الحجاب بأن الملك أرسله ثم دخل يعني عنده ثم سأله يوسف أيها الصديق ذاك اسم القرآن وفي قصة شنا وغانا سيشي ينكم أبن دي فارو شكرا أربعين shesa irin wannan in baka fahimtar sa kawai sai ka Qur'anin kamar ba abin nan bane a'a ya cicce wasu abubuwa da yake ganin ba a buƙatar sai ka san su ga inda wurin Ibrahim amma dai ka gane an shafe wani abu yana da muhimmanci mun fahimta akwai wani malami a ƙasar Libya majistarkin da yayi Ibrahim Bufaida al-Hafs fi asalib al-lughah al-arabiyya ana iya shafe fa'ili ko a shafe mafuli ko a shafe kaza dai gashi nan dai ya kawo misalai Imam Suyuti a cikin al-Itqan domin shi aka fi samu wancan na Libya ba kowa yake samun shi ba ko ba haka ba kadiba cikin babul ijaz wal itnab daga irin abubuwan da ake shafewa kowace aya in ka zo in ka duba tana yawa iske an shafe kaza an shafe kaza an shafe kaza sai ka kaddara shi kana kaddara shi sai hankalin wani ya dawo ina fata an fahimta wallahu ta'ala wa misal wa misalu dhikru dharf al makan misalin ambaton zarfi na makani wuri kenan bagiri qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ko ba haka ba ya ce sun bayyana fi suratun rum sai Allah ya bayyana a cikin suratun rum annas samawati wal arda cewa sammai da kasai min dhurufil makaniya suna daga cikin wurare bagirrai lihamdihi inda ake gode masa jalla wanda yake ya dokaka wa ala kuma ya dokaka na fata an fahimci wa dhalika fi qawlihi ta'ala yana wadhalika wannan yazo ne fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa lahul hamdu في السماوات والأرض أنا أقول ما الله أتكن سمي لك السر ومثال ذكر ظرف الزمان مثال ذكرين ظرف الزمان قوله تعالى في القصص أتكن سورة القصص نا أنا في اللوكة كينا وله الحمد في الأولى والآخرة وبعد نبني ده هكا أقولكم له الحمد في الأولى والآخرة سائها ترى inda yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un na'am nan can na ƙarshe lahu al-hukmu ne wa ilayhi turja'un nan ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahu al-hamdu fil ula wal akhirah له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون تنكم كرشي له الحكم باب واو وإليه ترجعون أشي له الحكم شيء الأولى والآخرة أنا الدنيا والآخرة ina fata an fahimta ko kuma ka kaddara komai domin duniya ita ce ula al'akhira kuma lahira ko al'ula bidayatu sura al'akhira nihayatu sura alhamdulillahi lillahi rabbil alamin farkon fatiha الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فرقا الآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الكهف الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فاطر الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة سبعة سورة السفارة كنا الأولى الآخرة كما كرشي وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين كبا كبا أه؟ سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما دي أبي كشي دنيا دلاهرة يا في فائم معنا كبا كبا ko farkon sura ko karshen sura ko farkon khutba da karshen ta ko almuhimmi dai gashi nan dai al'ula dai nan sifa ce yana ido ka koce ula kuma al'akhira yana sifa ce yana ido ka koce akhira mun fahimta ko wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi awwali saba farkon saba wa lahu alhamdu fil akhirah godiya ta tabbata ga Allah a ranar tashin alkiyama a karshe kenan ko huwal hakimul khabir Allah shine al hakimu gwani al khabiru masani ko kuma al khabir mai bada labari yace to fa bayyana Allah ya bayyana annad duniya wal akhirata duniya da lahira min adh-dhurufi az-zamaniyya lihamdihi suna daga cikin lokuta an gane ko da ake gode mishi ya bayyana wuri ya bayyana lokaci wa min amthilatihi qawluhu ta'ala yana daga cikin misalan shi fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda yace kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kaga ja'alnakum ummatan wasatan wasatan nan ba ana nufin na tsakiya ba don wasu su ce Allah ya ce an sanya ku al'ummar tsakiya ko kuwa alwasatiyya shi ne a tsaya tsaka tsakiya alwasatiyya na nufin a zaɓi abin da shi ne mafi dacewa wani lokacin tsakiyar ba ita ake bukata ba na fata mutu da babban matsayi na aljanna da na tsakiya da na ƙasa wanne ne ha babba to nan me yasa ba dauki tsakiya ba ce ai an ce khairul umuri awsatuha wai ga baka kullu khairul umuri awsatuha Allahu akbar a a idan wasat din shine afdal to shike mu yi wannan wannan fasara ce wanda da yawan dalibai suna yi to kazalika da annakum ummatan wasatan musu ya ku al'umma ta tsakiya wai ga baka al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwastu in an kai masinun sukuni tana nufin tsakiya alwasatu in an kai mata fataha tana nufin al-afdal قال أوسطهم ألم أقول لكم لا تسبحون أفضلهم فأنا مثل ذلك يسمع kuma mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne na ƙarshe da gare mu sai tashin duniya shi yasa ba kira mu al-awwalun al-akhirun as-sabiqun mu ne na farko mu ne na gaba kuma mu ne na baya mu ne na baya ta fuskar zamani kuma mu ne na gaba ta fuskar ɗaukaka ba sai kuma fahimta ba da haka wasafan kakka sake cewa na tsakiya dan da gare mu tashin duniya kuskure na fata an fahimta na ana nufin khiyaran wa udurin kun zama to zaɓaɓɓi mun fahimci wannan ko don haka ba ko da yaushe ba ne marar aminkun munkaran fali gayyirhu biye ne fa illam yastata fa illam yastata to wanne ne a martabar ula biye ne to dan mika zaka ce na tsakiya za a zaɓi ya sa alal itlaq ko jarabawa ake yi da ka zo na farko da ka zo na tsakiya da ka zo na ƙarshe wanne ka fi so na farko to da haka wancan kairu da umuri a wasatuha ba ba ko yana da ake nufin a wasatuha ba don alwasatiya tana nufin musulunci shine zaɓi abu mafi dacewa idan tsakiya ita ce tafi dacewa to ita ce idan farkon ne ita tafi dacewa don haka a daina fassara wasatiya da wato shine a tsaya tsaka tsakiya alwasatiya shine a zaɓi abin da shine mafi dacewa al-afdaliyya duk abin da ya zaba in shine na farko in shine na baya in shine na ƙarshe shine yafi sahun harko a sallah da na tsakiya da na ƙarshe wane ne fi to sahun mata da na farko da na tsakiya da na ƙarshe wane ne fi na ƙarshe kuma duk cikin musulunci ne don haka tsayawa akwai ayoyi da dama da hadisai da ake mummuna fasara wallahi in mun ka ja su ba mu san lokacin da mu karewa a wannan wuri wallahi in za mu bi su kai bayan baya ban san lokacin da za mu karewa ba duk a karkace da aka yi ta bugawa na fata mun ce a ce marar aminku mun karan fali yugayiru biyar dihi hukuma an kaci wa ya kama kuma ake banci to gidanka kai idan baka hana ƴaƴanka su yi banna ba biyar dihi sai ka jira sai hukuma ta zo ta hana ma ƴaƴanka banna a cikin gidanka daga ina ka samu wannan a'a wanda Allah ba iko da hannu sai yayi da hannu wanda Allah ko da ƙarfi wanda Allah ya bashi da ilimi sai yayi da ilimi wanda Allah ya hada ma biyu sai yayi da biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa kuma yayi yaki yayi biyar dihi yayi bilisani ba ya gaya maka biyar shi hukuma da yanka dura ba gidanka wallahi in baka yi tsaye ba sai yanka su lalace in baka biyar ba mun fahimci wannan fassara ce gurguwa saboda hankalin mu yana tsaya ne ga abu guda fadin ma'anar ta fi haka ina fatan kun fahimta suna da yawa da ayoyi da hadisai waɗanda ɗaliban ilimi suna musu fassara gurguwa suna tsaya suna bayanai har da muhadara da wasu abubuwa waɗanda dole sai an yi hattara ka fahimci abin ba daidai ba akwai wani littafi da wannan umar bazmul na ƙasar saudiya ya rubuta shekh umar bazmul الحقائق الشرعية الحقيقة الشرعية littafi ne mai kyau na da kyau ɗalibin ilimi ne mai littafin daga kalmomi da dama da ake basu ma'ana ba a hakan haka ba akwai kuma ayoyi da dama in Allah ya sa wata rana mun samu dama ko bincike za mu iya gabatar da wannan mun fahimci wannan ko a yi hattara Allah ya tsarki mu to li takunu shuhada a halin nas mun sanya ku al'umma gaba ba li takunu shuhada a halin nas don ku zamanto masu shaida akan mutane kamar yadda nasoshi suka nuna zamu shaida akan sauran annabawa da suka isar da sako ko ba haka ba saboda Allah ya bamu labarin su mu ne na karshe dukkan sun isar da sako wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma manzo zai mun tuma shaida akan ku to nasoshi hadisi yazo ya ce zamu shaida ga annabi nuhu da sauran mutanensa da wannan abin nan dan qur'ani sai ce to an ce zamu shaida ga annaba to sauran annabawan da ba mu labarin su ba ya zamu shaida akan su ko ba haka ba in mun yi shaida ga annabi nuhu misali ko ga annabi musa ba Allah ya bamu labari ba to sauran annaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani annabi wai a cikin nabiyin wa laysa ma'ahu ahad wani annabi zai zo bai tare da kowa idan koda yana da mata yana da ƴaƴa dubu su da saka shi ba to su ya zamu yi shaida akan su ko ba ka da muni shikenan kaga ana buƙatar wayewa ta ba da bayani waɗanda Allah ya ambace su da sunayensu za mu ba da shaida a kansu sauran annaba da ba mu labarin su bayan an ci mu shaida a kansu za mu shaida a kansu ta fuskar Allah bai taba turo wani annabi mai wuri duk annabawa mutane ne na gari saboda amanar da Allah ya ba su babu wani annabi da Allah ya turo ya zama to bai isar da sakon Allah ba babu shi mun fahimci wannan shi yasa ke cewa inni lakum rasulun amin amin amin Allah bai taba turo mai wuri ba don haka kenan ku dukkan su isar da sako ko da annabi musu shaida mun fahimci wannan da kyau na'am ya ce to fa'innahu bayyana fin nisa'i an na shahadatar rasul waƙi'atun yau malƙiyama ya nuna cewa shaidan manzo za ta tabbata ranar tashin alƙiyama wa zalika fi kaulihi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid ayya ya hali fa kaifa halu idza ji'na min kulli ummatin bi shahid ya ya hali da kasancewa idan muka zo mu kowace al'umma da mai shaida wa ji'na bika ala haula'i shahida muka zo da kai a matsayin mai shaida ga waɗannan mutane yawma idin wannan rana ay yawma idin tanwini yana kuma zuwa ga mini idza ji'na bi kulli ummatin bi shahidin yawma idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida yawaddu alladhina kafaru sai ce yawma idin at-tanwini iwadun al-jumal al-jumal as-sabiqa yawaddu alladhina kafaru kafirai da su guri wa asawur wa asawur rasul kuma sun kasaba manzo law tusawwa bihim al-ard da dai za a daidaita su da kasa wadansu malaman lugu suna ce ba a ce law tusawwa al-ard bihim ba sai aka ce law tusawwa bihim al-ard kasar ce za a daidaita da su koko su ne za a daidaita wa da kasa suke gudu su ne suke fatan a daidaita su da kasa to ya kamata a ce lautu sawwal ardu bihi sai aka ce lautu sawwa bihim al ard babu wani matsala kowanne daga cikin su tunda ana daidaitawa ne ko ne ana isa mishi babu an gane ko kuma taqdim wa ta'khir lautu sawwa bihim al ard lautu sawwa al ard bihi ina fata an bincike idan muka diba akwai kira'o'i za ku ga akwai kira'o'in da suke lautu sauwa bihimul ard akwai ƙira'a ta nafi' da abu ja'far da ibn amir lau tasawwa bihim al-ard tasawwa kina asalin shi ta tasawwa ne sai aka mai da ta'un guda ta koma sinu tasawwa bihim al-ard wala yaktumuna allaha haditha lau tasawwa kina lau ta tasawwa ne an gane ko akwai kuma wato ƙira'ata hamza da kisa'i da khalaf lau tasawwa tasawwa tasawwa shi tasawwa ta tasawwa ne sai an ka shafe ta'un daya ƙira'ata nafi da abu ja'far da ibnu amir lau tasawwa wato ta'un ce lau ta tasawwa ne sai an ka mai da ta'un guda ta koma sinu sauran kuma sun karanta lau tusawwa tusawwa ba a faɗi fa'ilin ba kenan lau tusawwa fi mul arda za a daidaita ƙasa da su wa zai yi wannan Allah lau tasawwa bihim al-ard ay lau tasawwa bihim al-ard la kasar za ta daidaice da su to in Allah bai sa kasar ba ta daidaice da su ai ba za ta daidaice da su ba kun fahimci wannan ko dan saboda kaka je ta kira'a wanda baka sani ba ka je ka ka aikata banna an gane ko to na an faɗi cewa ashe manzo zai musu shaida ne ranar tashin alkiyama mun fahimci wannan ko to kafin mu je gaba akwai abubuwa masu muhimmanci waɗanda ban cika barin su ba wannan aya akwai hadithi na abdullahi mas'ud hadithi wanda ya ce wa abdullahi mas'ud ka zo ka karanta mai alkur'ani ko ce dan karanta maka alkur'ani kuma gare ka aka saukar da shi ko ba haka ba ya ce zo dai ina son in ji shi turido an asma'ahu min ghayri ina son in ji wani na don kana malami ba kai matsayin da ko kana arama ba a karanta ma alkur'ani ko ba a janka a sallah wani da kaga an ja shi a sallah bai da lahiya ko ko waɗansu aramomi masu harda mai kamar duki sun zo shi na tsoron a ga wallin shi sai ce a bismillah bismillah akwai baki a'a ko kai kanka ka ja baya ka ba waɗansu su ja aji yadda take ko ba haka nan bane an gane ko to sai karanta mishi alqur'ani yin suratul nisa sai gashi ya kawo wannan aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummati bi shahid wajina bi ala haula shahida fa idza aynahu tazrifan sai ga idanunsa in ji abdullahi mas'ud suna zubar da hawaye ko tahmilani suna zubar da hawaye tahmilani da hababbani an gane ko to wannan hadithi ingantacce ne sannan kuma a nan an ce manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce da gare mu li takunu shuhada a alam nas wa yakuna rasulu alaikum shahida an ce mu kuma za mu yi shaida a cikin suratul hajji huwa jtabakum wa ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qablu fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas to mu shaida da zamu yi akan mutane yaushe ne mu ba ran tashin al-qiyama saboda waɗanda suka gabace mu in ba kiyama bai za mu haɗu da su babu ina fata an fahimta sai kai istinbatin wannan abu na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma Abdullahi bin Mas'ud hasbuk hasbuk hasbuk shi yasa wadansu malaman tafsiri suka ce ko malamai suke cewa idan mutum yayi karatu alqur'ani in ka kai inda kake so sai sai a ce hasbuk ko ba ka dan bari ba a ce sadaqa Allahu alazim an gane ko ko kuma wani suka ce kace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wasu na da wannan fahimta amma dai kace sadaqa Allahu alazim a'a dalili kuma lalle kalma ta surqa Allahu al-azim ta zo cikin Qur'ani amma babu inda manzo sallallahu alaihi wa sallam ta karanta Qur'ani ya kare ita babu wani sahabin da ya wannan kuma lokacin da ta zo sadaqa Allahu al-azim ta zo ne a inda ake tattaunawa ne da kafirai kullu ta'ami kana ahlul kitab kinan kafirai na ahlul kitab kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله ba ana zancen karatun Qur'ani bane ana zancen tattaunawa ne su zo da attaura in suna da gaskiya sun faɗi ƙarya an ce su zo da ita ba su zo ba to kul sadaq Allah ka ce Allah shine mai gaskiya mun fahimta dan haka ba wai dan kalmar ba ta zo cikin Qur'ani bane zuwan ta cikin Qur'ani daban kan wani sai yake ta zo mun fahimci wannan kuma wani zai ce to ni an yi ban yarda ba sai na ci to ai babu matsala addini yake ban ci mu kawai ce mana mun kai babu shi ba mu za mu baka lada ba mu babu da wata babu da aljanna mu wani mun su ne muke yi ka ce daidai kake yi koko sai ka yi babu matsala mu dai ba mu ganin su ba ba sai mun yi ba ina fata mu ce ba mu iya shirin da kanmu balle mu shirin da wani abinda mun ka gane da gaskiya kuma muna fatan mu tsaya akan shi har mu koma ga Allah ni kake so mun fahimci wannan da ke ko don haka a bar rigima in mutum ce bai yadda ba bai yadda ba shi lahiya saboda wani cewa shi kai sai mutane sun gane wani ko ya gane gaskiya na ce ma an kai bi zai ba zai yi ba shedan ba zai bar shi ba tana yi sai daga baya in ya huce shedan ya suke shi sannan ya dawo ka ku ga wanga saki yana da kyau shedan shi rabu Allah ya kyauta wa misalu dhikrul muta'alliq ma da yace kuma misalin ambaton al-muta'alliq abinda aka shafe qauluhu fi nisa fadar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nisa wa harribil mu'minin annabi ka motsar da mutane game da yaki an gane ko asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru tana yiwa Allah ya kare wato makircin kafirai ko kuma karfin su ya bata shi nan sai kai hattara asallahu asa in an danganta ta zuwa ga Allah tufidu tahqiq da la'alla da sauransu amma an danganta zuwa ga dan adam yalla tunda shi da adam bai san abin da zai zo ba to da kace asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru Allah ya sani in lokacin da ya dace ya baku nasara ne ya baku to ya tabbata in ya san ba zai baku nasara ba ba zai baku ba ku ne a cikin shakka ina fata an fahimta da aka gaji an ce asa asa asa la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra kai ne baka sani ba amma shi Allah ya sani la'alla tusidu tahqiq a wajen Allah ina fata an fahimce ba sani ko mun fahimta ba don a nan kafin mu je gaba sai malam ya ce fa innahu lam yubayyin huna muta'alliq at-tahrid Allah bai bayyana shi muta'alliqin at-tahrid ba na kwadaitar da mutane da motsar da su an gane ko ko mai amfani da Hausa ta zamani mu ce ai musu cayi mutane su dauki cayi walakinahu bayyanahu fil anfal sai dai ya bayyana wannan a cikin suratul anfal bi qawlihi a fadar Allah ya ayyuha harridil muharridil mu'mina ala qital a ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala alqital sai dai na san malam shi bai kawo ba sai suka kawo alama amma asalin ayat ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala alqital babu harridil mu'minin babu wawu mun fahimta yana yawa kuskuren taba'a ne ko ko shi malam bai kawo ba sai suka ba za su taba abin da ya kawo ba domin an san inda ayar take kuma mutum zai iya gane akwai kuskure in dai ya dubi ayar mun fahimci wannan ko na'am kina ya kai annabi ka motsar da mutane akan mi akan yaki suratul anfal to ya kamata mu fahimci cewa nan da an ka ci wagga aya yau idin ya waddu alladina kafaru wadanda na kafirta nan ma akwai hasbu cikin sa alladina kafaru bi ayatillah wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida abun da ake kafirce maki wa asawur rasul suka saba mu manzo duk wanda ya saba mu manzo ya saba mu ya saba mu Allah subhanahu wa ta'ala domin wanda ya ma Allah da'a ya ma wanda ya ma manzo da'a ya ma da'a Allah man yuti'ir rasul faƙada abuwa Allah da haka za ka gane cewa akwai munasaba an shata kaza ga yadda za a kaddara shi kuma ga dalili daga nan ka samu karatu ba sai kayan rigima da wuri ba mun fahimci wannan ko malin cewa min amfilatihi kuma misalin shi qawluhu ta'ala fatar Allah wa jaa rabbuka ubangijinka ya zo ma'ana zai zo tun da kiyama ba ta yi ba wal malaku da mala'iku saffan saffa alhamdulillah kathira yahdikumullahu yuslih balakum sahu sahu wa qawluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika ba komai suke jira ba sai mala'iku su zo musu auya a cikin rubuka ko ubangijin kai su alhamdulillah kathira aya ta 158 suratul an'am fa innahu dhakara fil baqarati li ityanihi jalla wa ala ko Allah ya faɗa ga zuwan shirar tashin alkiyama yawmul qiyamati muta'alliqan a cikin suratul baqara ya sanya shi muta'alliq abinda wannan abin zai ratayu da shi وذلك في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من القمام sun ba komai su da wasu Allah ya zo musu a cikin inuwoyi na giji na abin nan na girgiji al-ayat malam yace al-aya fal jaru wal majrur na'am al jaru wal majrur kalima ta al jar wal majrur an gane ko alladhi huwa fi dhulalin wanda fi dhulalin ya ta'allaqu bi ya'tihim yana da alaka ne da ya'tihim ya'tihim fi dhulalin min al-ghamam sai an ka shafe shi fi zulalin minar gaba mai asaurin wasu wuri ja a rambuka a nan sai mun yi hattara na farko shi ne cewa da an ka ce ubangiji zai zo suna daga cin ayatu sifat ubangiji zai zo nan ba a cewa waje a amuru rabbika an gane ko al'amarin ubangijinka ya zo don a cikin suratul an'am sai ce hal yanzu na illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbik kaga nan ya zancan azuwan ayoyi kuma ya zancan zuwan sa mun fahimci wannan amma abin da ya kamata mu fahimta shine cewa wato kaifiyar da Allah zai zo Allah bai bar mu sanin sa ba don haka tunda ba mu san yadda zatin yake ba kenan ba za mu sanin yadda zatin zai zo ba mun fahimci wannan ko ita ce aqida ta salaf waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sannan kuma sai mu gane cewa shi saffan saffan hali ne amma Allah bai ciki don ba a ce Allah zai shiga sai mala'iku ya sahu da sahu mun fahimci wannan ko saboda qarina mun fahimci wannan da yace kuma fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ika akwai qira'a wal mala'ikatu kinan sai zamanto an ya ati yahum Allah wal mala'ika akwai wal mala'ikati kenan fi dhullin fi dhullin min al-ghamam wal mala'ikati an gani ko atafina akan fi dhullin min al-ghamam shi ko wancan wal mala'ikatu atafina akan ismul jalala wadannan qira'o'in akwai bayanai akan su masu yawa ka koma cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na shi al-doktor Umar Salim Bazmul karkashin wannan aya ya tattaro maganganu masu yawa in ka same su zaka abin da kuma ka duba cikin tafsir na Ibn Jarir tabari za ka samu bayanai masu yawa da sauran littattafai dai na salaf wallahu a'lam ban sani ba ko mun fahimta kenan dai abinda an ka shafe muta'alliq fi zulalin min al-ghamam an shafe shi a cikin suratul fajr an shafe shi a cikin wato suratu al-an'am amma a cikin bakar sai an ka kawo shi fi zulalin min al-ghamam mala ya ce wa min amfilatihi misalin shi ƙauruhu faɗar Allah fa'idan shakkati samaru lokacin da sama ta tsage an gane ko asalin shakka shi ne ka tsage abu in shakka ya tsage da kansa falaka an tsage abu in falaka ya tsage da kanshi annunu wallah al'alifu wa nunu in an ƙara su galibi suna mai da fi'ili ya kuma baya ta'addi ya kuma da kanshi kenan an gane ko in talaka ya tafi da kansa in shakka ya tsage da kansa in dafa'a ya tunkuda kanshi da kanshi amma an ce dafa'a ya tunkuda shi yasa inda an sa alif wani sai ya dawo da shi mai aikatawa hau a karanta sarfu wa qawluhu da fadar Allah ko fa idan shaqqati samau idan sama ta tsatsage fa kana za ta zamanto wardatan jajajaja kenan za ta yi ja آية 37 أكسن سورة الرحمن الآية وقوله وانشقت السماء سما تاتاجي فهي يوم إذن إتا أو النرانا واهية تنا دروني دق واهي نشيني وتو الضعيف الحاقة وقوله إذا إذا السماء انشقت لوكة سما تاتاجي فقد ذكر لانشقاقها متعلقا في الفرقان أما أكسن سورة الفرقان يا فئي متعلق إيه ليلة أكسن أنت متعلق أنت أكسن سورة الفرقان في قوله ويوم تشقق السماء بالخرام sama za ta tsage bil gamami da wato abin nan alkamami shi ne girgiji a wannan lokaci tana tsagewa ne kuma shi girgijan tare da shi take ba wai ana nufin ita sama ba za ta tsage ba ita kanta za ta tsage din amma bil gamami tana mutalabbisa bil gamam an gane ko aya ta 25 suratul furqan to malam ya ce to irin wannan hudun misali guda aka bayar duk inda ka je cikin qur'ani mai yiwuwa ce sai ka tuntube da irin wannan ka ku sa tsammani yanzu aka ce hasful maf'ul ya tsaya ga bakin misalin da malam ya bayar kun fahimta a a yawa ne da shi cikin qur'ani maf'ulin da anka shafe yawa ne da shi mun fahimta ko duk inda ka cimma fi'ili mai maf'uli in baka ganshi ba to kenan an shafe shi in ka iske fi'ili mai muta'alliq ba a kawo shi ba an shafe shi nan zaka isa misalai fiye da 500 kakka sa tsammanin kawai da an faɗa magana ta riga ta kare duk ayar da za ka jawo idan aka duba ba za a rasa shi ba yas'alunaka an sa'ati ayyana musaha fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntaha innama anta munziru man yakhshaha ka annahum yawma yarunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha na fata an fahimta to anan in ka kalli akwai wadansu abubuwa yas'alunaka an sa'a nan ya tsalunaka akwai al'ijimal suwaye suke tambaya aka ba kawo su ba wawon ɗaya an ka kawo ƙa'idatul ijmal ke ayyana mursaha ina fata mutu fi ma'anta min zikraha to ila rabbika muntahaha sanin ta yana wajen ubangiji wa ayoyin da suke nuna cewa Allah ɗaya santa kuma suna da yawa na fata an fahimci kaga sai ka kawo ɗan na ayoyi innama anta munziru man yakhshaha kana gargaɗi ne ga wanda yake jin tsoronta to wanda yake jin tsoronta ai shine mai imani innama tunzir man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib amma duk kafirai ke ma gargadi ba wai su ba a ana an fadi wanda yake tsoronta saboda shine yake amfanuwa sauran kuma su ma ana musu gargadi ina fata an fahimta da haka da waɗannan ƙa'idodin duk ayat da ka ɗauka cikin ƙur'ani za ka iya cin karo da su malam ya ce wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'uka na bayani al-mazkura waɗanda an ka ambata fi hadha al-kitab al-mubarak a cikin wannan littafi mai girma mai albarka al-istidlalu ala ahad al-ma'ani kafa dalili akan ɗaya daga cikin ma'anoni ad-dakhilati fi ma'an al-aya waɗanda suke shiga karkashin aya bi kaunihi huwa al-ghalib fil qur'an sai da manto shine galibin abin da yafi mai mai tuwa cikin qur'ani kalima ce zaka iske cikin ma'ana goma da take ɗauka cikin al-qur'ani to sai zamanto cikin wuri takwas duk ta ɗauki ma'ana kaza amma wuri biyu ne ta ɗauki ma'ana sabaninta to wannan sai ka iske waɗansu malamai suna rinjayar da wuraren da kalimar ta fi zuwa a kai ba sani ko mun fahimta ba ma'ana idan ya zamanto kalima ta zo cikin ƙur'ani tana ɗaukan ma'ana uku to amma wuri takwas duka ma'ana ɗaya take ɗauka amma wuri na tara da na goma can ne ma'ana ta saba ma waɗannan wurare to galibi sai su ce to a ɗauki waɗannan guda takwas ɗin saboda sun fi rinjaye ba sani ko mun fahimta ba wannan kuma abu ne wanda yake duk da yake malamai sun tafi akan wannan amma irin wannan yana bukatar dalilai idan ba dole bane idan abu ya fi yawa kullum shi ne bai dacewa da yake tunda samun wuraren da ba haka take nufi ba to kaga ba shi ke nuna cewa dole ba a wani wuri dole haka ya kamata a dauka amma wani bi wannan yana ana ana isti'nasi da shi yana taimakawa a gane cewa shine galibin abin da ke zuwa cikin alkur'ani faghalabatuhu fihi kenan rinjayen wannan ma'ana yawan zuwan ta cikin alkur'ani dalilun ala adami khurujihi an ma'anar aya yana nuna cewa kenan aya ma'anarta ba za ta fita daga cikin wannan ma'ana ba to kaga wannan galibi muna cewa cewa galibi shine fi yawa ba shike nuna cewa dole shine ake nufi ba amma dai yana taimakawa wajen wani lokacin tarjihi wa misalu ma da yace misalin sa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala la'aghribanna ana wa rusuli Allah ce zan rinjaya ni da manzannina kataba Allah la'aghribanna ana wa rusuli ko inna Allah qawiyyun aziz malam yace faqad qala ba'd ulama sashin malamai ya ce innal murada bi hadhihi al-ghalaba abinda ake nufi da rinjaya al-ghalabatu bil hujjati wal bayan shine rinjaya ta hujja da bayani wal ghalib fi al-qur'an malam yace abinda yafi rinjaye a cikin al-qur'ani huwa isti'malu al-ghalabati fi ghalabati bis-sayf was-silah shine qur'ani in ka jace galaba yana nufin rinjaya ta asai takobi wasinan da kuma mashi shine asinan nan ba al-asnanu ba ba hakura aka nuna ba asinan mashi ngani ko ana cewa jam'in sa al-asinna sha'ir yace idza lam yakun illa al-asinnatu markaban falaysa lidal muttar illa rukubuha وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية ما لا يتشوى أن دليل يكي من يتشوى أبن أكي نفي غالبي على دخول الغلبة في الآية وأن الغلبة ترجاية ذات شكل الأشن ما أنرونا آية لأن خير ما يبين به القرآن القرآن أبن دي في الخير أبين القرآن بشيشين القرآن فمن ذلك قوله تعالى إلى رجل فترة الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا كما هكذا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم wa bi salmihad duk da yake imamu hamza da imamu kisa'i da khalaf sun karanta sai yughlabuna wa yuhsharuna ai hatta an gane ko qad kana lakum ayatun fi fi'atayn litaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'ay al-ayn ko tarawnahum mithlihim imamu nafi' da abu ja'far da yaqub sun karanta tarawnahum mithlihim sai ai hatta inda ta'u to sannan kuma Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fayuqtal aka kashe shi aw yaghlib ko yin rinjaya nan rinjaya ta yaki ake nufi ba rinjaya ta hujja ba satughlabuna za a rinjaye ku nan ana nufin ba rinjaya da hujja ba dama ai an rinjaye su ta hujja dan ba su da hujja hatu burhanakum in kuntum sadiqina ai musulmi kullu su suke da rinjaya ta hujja sai dai wani lokacin a fi su karfin makamai ai ta azabtar da su ko a mamaye kasashen su ko ba haka ba kenan kalima ta yaghlib da kalima satughlabuna sune malan yake magana akan su anan wa qawluhu kenan da fadar Allah subhanahu wa ta'ala in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun ko ba haka ba da an kace in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in takum minkum mi'atun akwai qira'a wa in takum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun sannan fa in yakum minkum mi'atun sabiratun fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillah bi inda an ka kawo mi'a mi'a kai hattara zaka iske akwai ta'un wato qurra sun karanta da ya'un ko ta'un saboda lafazi na mi'a a larabci yana da ta'un idan an ce in takun babu matsala in kuma an ce in yakun dama mu'annas ne majazi ba haƙiƙi ba ana karantawa da su duka ba don haka a larabci duka akwai su kaka kuskurantar da wata kira'a ko wani yare ina fata an fahimta al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum du'fan kuma akwai kira'a du'fan ko akwai du'afa ina fata an fahimci du'afa Abu Ja'far ya karanta du'afa Asim kuma da Hamza da Khalaf sun kafaranta wato wa alima anna fikum du'afa saura sun ka karanta du'fa to du'fan da du'fan duk dai ina fata an fahimci ana nufin rauni akwai rauni tare da ku du'fan ko kuma du'fan kama a ce wato albakhlu da albukhlu ina fata ana fahimta ta duka ana fada amma an ce du'afa jam'i ne du'if to in ka zo wa alima anna fikum du'afa shikenan Allah ya san akwai masu rauni cikin ku to ai bai yiwa a samu masu rauni ba su tare da rauni وعلم أن فيكم ضعفا ذا ضعفا وعلم أن فيكم ذوي ضعف shi kenan ko zawi ضعف akwai masu rauni tare da ku shi yasa duk in ka zo ka ga masdar in kana so sai ka kaddara mishi abu sai ka huta ina fata an fice qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih ay innahu dhu amalin ghayru salih ka huta baka cikin qur'ani akwai kuskure malam yace wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wataala gulibatir rum arrin jayi rumawa fi adnal ardi a wuri mafi rame a cikin kasa bincike yanzu ya nuna cewa wannan wuri shine fi zurfi a duniya wasu ka ce fi adnal ard ai adnal ard min ash-sham to nan qur'ani ya faɗi mu'jiza za a rinjaye su fi adnal ard a wuri mafi zurfi kuma wuri mafi kusa da kasar sham kuma haka ya tabbata na fata ku ce dukkan su ya tabbata وهم من بعد غلبهم سيغلبون سو بايان ان رجايه سو داسو رجايا في بضع سنين ابضع سنين uku zuwa goma kuma tabbas ya tabbata haka akai kaga nan ijazul ghaibi qur'ani ya bada labari wanda yake da gaibi da qur'ani abin da ya bada labari bai tabbata ba da yanzu ai makiyan addini sun ji dadi ce to kace cikin shekara goma shekara goma sun cika ba ai nasara ba ko ba haka nan bane kaga wani dalibi zai yin bincike akan al-ijazul ghaibi fil qur'an al-karim Qur'ani ya ba da labarin waɗansu abubuwa ya ce za su faru sai suka faru kuma ko yanzu akwai waɗansu abubuwa ya ce za su faru kuma za su faru ɗin na fata an fahimci don wanda ya ba da labarin abin zai faru tabbas ba wanda ya sai ya hana shi ya tabbatar da wannan abin ba irin ka bane kai daga shan kwana in ka kwaɗi magana ka gawo ya sai kai kwana ka ce ba haka da ke sannan kuma akwai ijazi na biyu a wannan wuri ya ce wa yau ma idin ya farahul mu'minun wannan rana kuma mu'min ne za su yi farin ciki to a ranar kuma aka yi yakin bada kaga gaibi na farko ya ce waɗancan rumawa da an ka rinjaya za su yi rinjaye shi ne gaibi na farko ko ba haka nan ba ne saboda su rumawa suna ahallu kitabin su kuma farisawa majusawa ne masu bota marana ne da wuta to lokacin da aka yi yaƙi farisawa sun ka rinjaye rumawa farisawa kamar mutanen iran furs sai mushirkan larabawa na makka suka ji daɗi waɗanda suke da aƙida kusan irin tasu sun yi nasara akan masu littafi kenan suna ganin sun zasu rinjaye akan masu sallallahu alaihi wa sallam to sai an kace musu a'a waɗancan da suka yi aka rinjaya za su yi rinjaye shi ko galibi idan aka cika da yaƙi kullum ana tsare da kaina ba a fatan ka motso shi yasa turawa tun da suka yi yaƙe mu suka mamaye kasashen mu kullun abin da zai samu mu koma bayan suke yi muna amma idan Allah ya tashi sawun mu taso tasowa za mu yi domin cana sun mamaye ta kuma gashi ta taso ta fi karfin su ko ba haka nan bane wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas duk abinda za su yi wallahi su yi amma ƙarya suke yi fawa din su su da kansu sun ta fara tafiya to waɗannan mutane sai an kace fi bit isrini ka ji gaibi na biyu domin waɗanda an ka faɗa an ka ce su za su rinjaya tabbas su sun ka rinjaya gaibi na biyu kuma sai an ka tantance lokaci shekara nawa ba a ce 200 ko 300 ce fi bid'i sini lillahi al'amru min qablu min ba'd gaibi na uku wa yawma idhin yafrahu almu'minun kuma zai dace da ranar da mu'mini za su yi farin ciki sai aka yakin bada haka duk gaibi ne al'ijazul ghaibi shi yasa a gurguji tun da lokaci yana tafiya akwai wani babban krista pastor ko mu ce fada na kasar canada da ake kira carrie mill carrie mill wani babban krista ne da wata rana sai yake cewa zai ɗauki alkur'ani ya gano kuskuren alkur'ani saboda ya yada aki da shi ta kiristanci to ko da ya ɗauki alkur'ani ya fara karatu sai fara haɗuwa da abubuwa masu ban mamaki ƙarshe da sai musulunta shi ne karantar da ma ahmad didat in kuna da ahmad didat wannan na ƙasar south africa africa lucid ko ba haka ba to mai gidan shi shi ne caribbean na ƙasar canada na fata an fahimta tun da shi kan shi ahmad dida ta yi asalin sun mutanen kasar indiya ne da asalin su suka je nan south africa akwai kuma yanzu zakir naik wanda yana kokari akwai abdulmajid na kasar congo shi ma yana kawo nashi gudunmuwa wajen tattaunawa da kiristoci ko ba haka ba to shi kari mel yake cewa daga cikin abubuwan da suke nuna alkur'ani gaskiya ne da ya ɗauki alkur'ani da an ka ce kamar alkur'ani magana ce ba ta Allah ba ta shaitanu ce sai kuma kalima ta farko wadda musulmi suke fara karantawa inda karanta alkur'ani mene ne ha in mutum zai fara karanta alkur'ani me yake farawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace ya za a yi a ce magana shaitanu ce kuma ka shi shaitani ya baka makullin da zaka yace shi ko ba karan bane kaga ba zai yi wa ba wa ma tanazzalat bihi shayatin وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون yace abu na biyu daga cikin abubuwan da suka sa kamar yake nuna alkur'ani gaskiya ne shine cewa sunan maryam ya maimaito a cikin alkur'ani wurare masu yawa sunan yesu almasihu ya maimaito cikin alkur'ani wurare masu yawa sunan annabi musa ya maimaito cikin alkur'ani masu yawa amma idan aka diba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani muhammad hudu ne yanzu ko ba haka bane وما محمد ما كان محمد على محمد محمد رسول الله كما سوك ابن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل شيء ومحمد ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد محمد رسول الله في سورة الفتح والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سو هو ne kawai yanzu Ahmad kuma guda ne wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmad suna Alif Musa fi so 100 136 ya ce to inda shi ne alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai yiwa shi wani sunan wani annabi so 100 da wani abu shi ya faɗa shi to biyar ko ba karan bane yanzu in ka dibi masu da'awa da yawa waɗansu abin da ke ba su matsala son su kai su su fifita kansu akan waɗansu ko ba haka nan bane to ya za a yi shi ya faɗa sunan annabi Musa fa ya so 100 ya kara shi so biyar yace kuma sunan Maryam ya maimaito a cikin alkur'ani amma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mace guda wanda sunanta yanzu yace ya za a yi shi faɗi sunan wata mata wadda ba matarsa ba amma matan shi gaba ɗaya kuma ya kisa sunan su a cikin alƙur'ani ta karanta wani littafi Karel Mill ina da littafin shi guda da aka yi tarjuma da da larabci ya kawo wani lille da dama daga ciki na ƙarshe wanda zan kawo saboda lokacin kai ya canje ba mu ƙarasa abin nan ba shi ne cewa ya ce abu lahab yana daga cikin wanda su ƙeyar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam iya ƙeyar kuma haka bari sai aya ta sauka ta ce tabbata da abi lahabin wa tabbai ma abu na alhu maluhu wa ma kasar sai su lanaran za ta lahab na in ka diba wato aljinas shi sunan shi abu lahab sai ya su lanaran za ta lahab jinas ke an gane ko me yasa aka kira shi Abu Lahab saboda fuskar shi tana haske kwarai da gaske kamar wuta to kuma sai suna nan zata Lahab to Qur'ani sai ce wuta zai shiga shi dan wutan wa mar'atuhu ba shi kadai ba har matarsa irin yadda suka kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ba gaskiya bane da ko a munafunci za su fito su bayyana cewa sun shiga musulunci don su kayyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har sun ka mutu musu musulunta ba wannan littafin yana da kyau kwarai da gaske ku karanta abin da nashi za ku ga irin hujjojin da ya bayar Allah ta'ala ala eh a ina ganin bari in duba dai sunan shi dai shi musulmin Kari Mill amma ban ji Mill da English ne Kari Mill ina ganin kafun alif Kari ra'un ya'un Mill kuma mimun lamun lamun an gane ko a wannan alkur'an alhadith wa taurat na maurice bai kai na kasar faransa ba kari mai ba na kasar canada an gane ko ila ghairi zalika min al-ayat zuwa ga wadansu ayoyin da ba wannan ba inda suke nuna galaba in ta zo tana nufin galaba ta mi ta karfi da takobi ba galaba ta hujja ba ina fata an fahimce ni malam yace wa qad yakunu al-ma'na al-mazkuru mutakarriran qasduhu fil qur'an kina akwai ma'anar da zata maimaitu mutakarriran qasduhu ana maimaita nufin shi a cikin al-qur'ani illa annahu laysa aghlabu min qasdi min qasdi siwahu a gari ko illa annahu laysa aghlabu min qasdi siwahu kamar ba ana nufin ba maimaituwar shi shine kamar abin da ake nufi a kowane wuri ina fata an fahimci wal istidlalu bihi mafkurun fi hadha alkitab aidan shi ma za a kafa hujja da shi a cikin wannan littafi wa huwa duna al-awwal fi rutba wanda kuma bai kai wancan ba kinan zaka iske kamar akwai wanda shi yana maimaituwa amma ba shi din ake nufi ba to ganin kaga malam ya kawo shi falistidlalu bihi shibhu nas zaka iske shi ko an kafa hujja da shi ta fuskar istinasi ya an ce istinasi ba wai an yanke ba amma ana ibakewa asalin al'unsu shine ibakewa shi yasa an ka kira al-insani al-insani a wajen wadansu malamai wasu sun ce wasu sun ce al-insani min al-nisyan wa ma summiya al-insanu illa li nafsihi wala al-qalbu illa annahu yataqallabu ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وسن كتي الانسان با daga nisyan bane min al-uns ne ibakewa wama summiya al-insan sun kace illa li unsihi domin dan adam bai rayuwa shi kadai wala al-qalbu illa annahu yataqallabu kinan al-insanu madaniyun bi tab'ihi wanda suka ce a'a al-insanu ba daga ba daga nisyan bane ko ba daga al-unsuna ba min al-haraka daga motsi ne hadithi na ummu zar'i cikin sahihul bukhari da muslim ko ba ka da cikin muslim ya fi tsawo tace anasa min huliyin udhunayya anasa ai harraka ko ba ka nan bane hau dan haka kakkata ya ka dauki abu guda a dage a nemi littattafai wallahi ku nemi littattafan da suke tattauna kan mas'ala da maganganun malamai ka zaɓi wani ra'ayi ba wai ka zo ka wani magana ba ka tashi dan yanzu akwai waɗanda dama abin da suke jira kenan ka te kai wani ɗan karatu ka yi ma matsala shaf-shaf su ko su ta su yi bincike su zaka su sake wuta an gane ko don haka ne akwai maganganu daban-daban Allah ya kyauta malin ya ce wa misaluhu qawluhu ta'ala misalin irin wannan wallahu muhitun bil kafirin Allah mai kewayewa ne da kafirai malam yace faqad qala ba'd ba'd ahli ilmi sashin ma'abuta ilmi sun ce ma'anahu muhlikuhum Allah zai halakar da su wa itlaqul ihata malam yace ayi amfani da kalima ta ihata kewayewa wa iradatul ihlak ana nufin halaka mutakarrirun fil qur'an ya mai yato a cikin alqur'ani illa annahu laysa aghlabu fi ma'anar ihata fil qur'an ba shi ne an mafi rinjayi ba kina akwai lokacin da zaka iske kalimar da an kai amfani da ita duk da yake ma'anar da malamai suka faɗa lalle tabbas akwai ta cikin Qur'ani amma ba ita ce tafirin jayi ba amma akwai wanda yan an faɗa galaba galaba ta Qur'ani galibi tana nuna tana nufin galaba ta mi ta wato abin nan takobi ko kuma mu ce ta ƙarfi na yaƙi an gane ko malam yace to gashi wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin irin inda ta zo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa dhannu annahum uhita bihim ko ba haka ba sun kasa tsammanin uhita bihim an kewaye su na amana an halakar da su domin suna ganin kamar halaka ta bayyana huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr ko yanshurukum fil barri wal bahr aw tikra'a hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahum al mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim sun yi yakin za a halakar da su sai Allah ya tsiratar da su mun fahimci wannan da ko sannan kuma wa uhita bi thamarihi a'a la ta'tunna li wa qawluhu wa ga ayatin sura Yunus ayat 22 wa qawluhu da fadar Allah la ta'tunna li bihi illa an yuhata bikum annabi yaqub ya ce ma yan uwansa ya ce ma ƴaƴansa game da sha'anin dan uwa annabi Yusuf la ta'tunna li bihi tabbas za ku zo mishi za ku zo min da shi illa an yuhata bikum sai an halaka ku gaba daya mun fahimci wannan ko ala ahadil qawlaini akan ɗaya daga cikin maganar da malamai suka faɗa domin sun ce illa an yuhata bikum sai an kewaye ku gaba daya an daure ko an hana muku zuwa wa qawluhu fadar Allah wa uhita bi thamarihi sai aka halakar da thamarihi ƴaƴan itacen shi shi wannan kafiri mai alfahari ga wancan dan uwansa musulmi suratul kahfi aya ta 42 ha na'am وسترى هذا المبحث في سورة البقرة ذاك ده وانا أكسين سورة البقرة وانا كم مالك يا بيش تندي يا بياني أكسين سورة البقرة يتشي إن شاء الله تعالى إن الله يسوى كلا كلمة إحاطة wani lokaci da nufin halaka saboda dama abinda za a halaka wa sai an kewaye shi don in kaga an halaka mutum ko dabba sai in an kai duk inda za ta bi an riga an kewaye na fata an fahimci mun fahimci wannan ko to wannan aya da malam ya kawo kataballahu la aghlibanna ana rusuli sabanin da malamai suka yi akai da kuma irin abubuwan da aka samu shine cewa waɗansu sun ce galaba ta hujja ake nufi wasu sun ce galaba ta takobi to shi malam daga cikin abin da ya sayar jayar da Allah ya ce kataba Allahu al-aghlibanna anna rusuli ta takobi ake nufi dan ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fayuqtal wato in aka kashe shi aw yaghlib ko yin jayi to kuma Allah ya ce za su yi rinjayi kenan ko wanda an ka kashe bai yi ba bai rinjayi ba to kuma annabawa da dama an kashe su to shi yasa sai suka ce to rinjaya ta hujja ake nufi waɗansu malamai suka ce ko ko a'a rinjaya da takobi amma ba dole ba sai su magoya bayan su in sun ci gaba da awa za su yi rinjayi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da mutu addini bai wuce hijratul arba yanzu kuma ya mamaye duniya lokacin da yake da rayuwa musulmi su kai miliyan ɗaya ba yanzu kuma sun kai biliyan ɗaya da wani abu hasuna tumka da biliyan biyu ina fata an fahimci ni sun wuce biliyan biyu to kenan yanzu adadin musulmi yana karuwa ban sani ko mun fahimta ba kun gane ko kenan sai da motorin jaya koda da takobi aka ce to ba dole bane shi annabin da idonsa zai gani ina fata an fahimce to amma bayani zai zo wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir akwai kuma qira'a wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna kathir to qutila sai sun ka ce wa ka'ayyin min nabiyyin qutil so da yawa an samu annabin da aka kashe sai malam shi ko tafi cewa a'a nan annabin da aka kashe Allah bai umurce shi da jihadi ba dan dama sai kana da karfin yin jihadin ake baka cewa kai jihadi yanzu ba su yasu yi jihadi babu karfi babu ilimin kere-kere kan karya ce domin rasha yanzu da aka taba ta an tabo bala'i saboda tana da ilimin tunkara kafin ran kaga ai sun yaki da su amma ku da baku da na'urori baku da komai hatta turawan ma yanzu a kasar kasashen afirka da kasashen musulmai na larabawa da sauransu turawan galibi idan yau su ce ba wai mu yaki da su ba ma ta fuskar makami su ce to duk abin da suke kerawa sun hana mu yi amfani da shi ba za su sayar muna ba za mu iya rayuwa to ina ilimin duniya yake babu ina fata an fahimci sunan mu addu'ar bistihlakiyya laifayi consommateur kasashen da suka ce ba a aiki sai aiki guda biyu aiki na farko shine a kawo kwano cike da tuwo a bugi yanzu ka ga made in Nigeria kuma da in Turkey abu na biyu in dare ya yi mata ciki banda shi suka ce ba abinda ake yi a kasashen mu ba mu iya mu zari ba mu iya mu yaji ba mu iya mu shadda ba mu iya mu mota ba mu iya mu jirgin sama ruwan da muke sha su suke yin na'urorin ke fitar da su wutar da muke sha su suke yin na'urorin da ke kawo ta ba ba haka ba kullar da kake sawa zaren ba kai ka yi shi ba ka da kamfanin yin zare ba ka iya yin zare ƙaryar ka guda tayan an kawo kai saka to in ba a yi din ba shi yasa ake cewa abin nan da a kama maka kifi kuma ka ba ana akoya maka da a kamo a baka ko da a dafa maka kihi kara akoya maka kamun kifi ko ba ka nan bane to su mutanen cana suka ce a wannan ma kuskure da a koya ma kamun kifi kara a koya ma yadda ake yin abin kamun kifi da yin an ka koya ma yadda ake kamun kifi to radda jirgin ya lalace da abin kamun kamuwa ka mutu amma in ka iya kera fa kun gani cana ba shi ne ɗan adam yasa duk in muna son mu yaƙi waɗanda mutane ba da baki ba ne ka zo ka ce a yaƙi turawa kuma kai yanzu da an yanke wuta ba ka da yadda za ka yi kuma ba ka ɗan rayuwa da a ci balbal ka ga ƙarya ta kan yasa ce to yanzu shi yasa ana yaƙi gidan ruwa da gidan wuta suke bugewa daga nan shi kenan ka an tashi da ni za ka yi ka iya kare ƙasar ka ne da makaman da za a shigo da su ta sama a yi bombin a yi bombarden ƙasar ka kai kana da iya kare sararin samaniyar ka ba ka iya wanda kai ta a yaƙi turawa a yaƙi su gidan wa ku tashi ku nemi ilimi irin yadda magabata sun ka zama a Spain sun ka nemi ilimi can zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana yaki da takobi sai a yaki da takobi ko inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun musud to saffan din nan ba kowane lokacin da ake nufin ai sahu ba ba lokacin da kafirai suke yin sahu sahu mu yi sahu sahu lokacin da ake yaki na sama yin sahu sahu ma hatsari da don mutum dubu in sun taru sai a so da mukami guda ya hallaka ku shi yasa yanzu a yakin zamanin nan mutum biyu biyu ake rabawa saboda ko an zo an yi saki makamai bai wuce samu mutum biyu ko hudu sauran kuma sauran raba kaka ce kullum a ta yi sahu sahu kuna nan kun sahu sahu a halaka ko raba don haka yaƙar kafin rai ba wani abu na ba yaƙar su yanzu da'awa ita ce yaƙin su da yawan mutane suna shiga cikin addini ana da'awa shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa nasibi da an kace na zakka a ba masu jihadi da an kace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal ghalibina wa fi sabilillahi bis sabil yake cewa to shi a fahimtar sa yanzu galibi masu dai jihadi na addini ne e yanzu galibi babu shi ya ce to a ɗauki wannan rabon a ba masu da'awa shi a fahimtar sa su ne kamata a yi tasirifin wannan nasibi zuwa gare su istihad wallahu ta'ala ala don haka dai a takaice yana da kyau mu fahimci nasoshi inda suka saba gaba don haka dai an ka ce illa an yi hata bikum asalin kafin a cimma abu sai an ka halaka kafin ka cimma abu sai ka nemi duk hanyoyin da zaka fita ka rasa shi yasa aka ce uhita bihim kenan halakar su ta zo saboda abin da ya kewaye da kai babu inda zaka tsere mishi shine munasaba tsakanin halakar da kuma kewayewa amma asalin ta kalma ce da tana da kewayewar abu to da an ka ce wa man yuqatil fi sabilillah qutila ba'ahu nabiyuna kathir kenan wa ka ayyin min nabiyyin qutil in ma an ce annabin an kashe shi tunda ana tsayawa ka ayyin min nabiyyin qutil da yawa daga cikin annabawa an kashe su tuna ana nufin waɗanda ba a dora musuluncin jihadi ba amma annabin da duk an ka dora ma jihadi to Allah ya bashi nasara akan makiya shi malam akan haka ya tafi mun fahimci wannan sai dai shi ibnu ashur yake cewa a'a annabawa su ne an ka kashe don an ce ka ayyin min nabiyyin qutila qira'a ta qatala yayi yaki ba dole ba in yayi yaki a kashe shi amma qutil abin nan an kashe shi to sai malam ya ce wanda ba a umarta da jihadi ba mun fahimta don ya ce fa yuqtal aw yaghlib in an kashe shi ko yi rinjayi to kenan ko in an kashe shi bai rinjayi ba sai ce to kenan annabin da dukkan ga an ce an kashe wanda ba a sashi zancen jihadi ba to shi ibnu ashir ya ce a'a an annabawa su an kashe ba manzanni ba domin wa ka ayyin min nabiyin yake bai ce wa ka ayyin min rasulin ba mun fahimta amma sai malamai suke ce ra'ayin shi yana da rauni kwarai da gaske don Allah ya ce laqad akhadna mithaqa bani isra'il wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun kuma nan rusul yace na fata ku ce sai da manto dai ko dai galibi dai mu ce dai wanda ba a muce su da jihadi ba su ne aka kashe dan da ba wasu da magoya baya mun fahimta ko amma duk wanda ya ji wajen yaki to tabbas zai iya kashewa wallahu a'lam ina kawo muku maganganun malamai ne wannan kira'a wa ka ayyamin nabiyyin qatala kun qutila in kana son cikakken bayani sai ka koma cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun kaga irin yadda fi ulumi kitabil maknun da kawo tauji na waɗannan shi ma malam a can cikin inda zai bayani kan wannan aya ya kawo maganganu daban-daban yana da kyau ɗalibin ilimi ya rinka leƙa littattafai daban-daban in ma babu ka samu maktabar shamila wannan maktabar shamila ka rinka duddubawa tsakankanin ayoyi a cikin kwamfuta an gane ko in kuma akwai littattafai a wata maktaba sai ka je ka tattaro tafasir ka samu tafsiri ashirin ko talatin ka aje gaba gare ka ya an ce ka haukace ka ce to ka haukace don mutane duk aikin alkhairi sun yi suka zuwa gare shi sai ka ɗauko wane ya ce kaza sai ka duba ina ne suka haɗu a ina ne suka rarraba mine ne dalilin wane mine ne dalilin wane sai ka yi magana a ilmanci amma in ba haka ba wallahi babu inda zamu Allah ya kyauta lokaci ya matso kwarai da gaske mu dauki wannan mas'ala ta karshe shine wa min ina ganin ma lokaci ya kai karshe kuma akwai mas'ala wadda take tana da muhimmanci kada mu ce za mu shiga cikin bayani kanta kuma mu kasa isar da abin da muke so mu yi haƙuri in akwai rayuwa sati mai zuwa sai mu dora akan wannan wurin wa min amsilati wa min hadha an-naw itlaq adh-dhulmi 'ala ash-shirk dan akwai mas'ala mai muhimmanci karkashin wannan wurin wanda bai dace mu wuce ba abinda muka faɗa zaman duniya Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh